الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نادى هكرا دبو دا دري هدو دا أربعين دبيو وان دي زو دي دي دا عشرين دا أكو قواتن hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya a idan jama'ar musulmi su manta ba ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a unguwar bolari muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida mun kwana a nambar aya ta goma sha takwas za mu tashi kan lambar aya ta goma sha tara alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاء لكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتي يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي قد جاءكم رسولنا حقيقة من زم يازومكم يبين لكم yana muku bayanin addinin Allah da kaituwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ala fatratin minar rusuli a bisa yankewar manzanni, ma'ana bayan turo annabi Nuhu da sauran annabawa su annabi Ibrahim su annabi Ismail da dai shauran annabawan Allah su Musa su Harun da dai shauransu duka har aka zo kan annabi Isa to daga nan sai manzanni suka yanke. wanda an yi saɓani dangane da tsakanin shekarun da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi isa bayan ɗauke shi zuwa lokacin da aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce shekara ɗari shida wasu suka ce shekara dubu ɗaya da ɗari biyar haka dai aka dinga saɓani da maganganu kuma abin da ya ja wannan saɓani shine a wancan lokaci babu wani tsari da ake ajiye wato watanni da shekaru me ya faru daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza menene ya ainihin wato faru to amma Allah madaukakin sarki ya san shekaru nawa ne kuma an samu dai yankewar manzanni sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo ala fatratin min rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin abinda yasa muka yi muku haka saboda kar ku ce ba wani mai gargadi da ya zo muku abin da mai albishir da ya zo muku wala nadirin haka kuma ba wani mai gargadi da ya zo muku Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nadhirun hakika yanzu kam mai albishir da gargadi ya zo wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai na'am sai Allah ya ce
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعم.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Allah subhanahu wa ta'ala sai karkata akalar magana zuwa ga kissar abin da ya faru dangane da watar magana da muka ɗauko jiya dangane da ƙabilun Yahudawa guda goma sha biyu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce mun tayar da shugabanni guda goma sha biyu a cikinsu wanda annabi Musa yake mitin da su akan duk abin da ya taso dangane da abin da Allah yake bukata su yi dangane da ibada ko kuma wani abu da yake shafi hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala to wancan mitin da annabi Musa ya yi da su mitin ne akan Allah zai ba su umarnin shiga baitul maqdis shine annabi Musa ya zauna da su ya gaya musu ga sabon ubangiji abinda Allah yake bukata su yi domin a wancan lokaci ita baitul maqdis tana cike da wasu mutane wanda wasu malaman tafsiri suka ce ana ce musu kan'aniyun wasu kuma suka ce ana ce musu jabbariyun kamar yadda Allah ya ambace su karara a cikin wannan aya da za mu karanta za mu ji tafsirin ta yanzu don haka sai Allah ya umarce su akan su higa su je su yaƙi waɗannan mutane su tsaye da addinin Allah a ciki to amma sai suka gwale annabi Musa suka ba da hi suka ce ba za su higa ba Allah ya ce wa idh qala Allah wa idh qala Musa liqaumihi tun lokacin da annabi Musa ya faɗa wa mutanansa ya ƙaumi ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kanku iz ja'ala fikum anbiya'a lokacin da Allah ya fitar da annabawa a cikinku domin banu Isra'il Yahudawa babu kabilar da Allah ya fitar da annabawa da yawa a cikin ta irin banu Isra'il amma kuma a duniya babu al'umma da tafi kowace kangara wannan sai yake nuna kenan wato samun masu da'awa a cikin gida ba shi yake nuna shiriyar wannan gidan ba ko samun masu da'awa a cikin kabila ba shi yake nuna shiriyar wannan kabilar ba kawai wanda Allah ya datar da shi ya ba Allah to shine zai dace wanda ko bai dace ba zai shiga matsala domin da ya kamata ya zamto yadda Allah ya fitar da annabawa da yawa a cikin banu Isra'il to ya kamata kuma a samu babu wanda suka fi bin Allah kamar su to amma sai aka yi rahin sa'a ga annabawa da yawa a cikin su da manzanni amma kuma ga su sun fi kowa kangara da kuma kaucewa tafarkin Allah subhanahu wata'ala shine annabi Musa yake tunatar da su ni'imar da Allah ya yi akan su cewa ku tuna wato ni'imomin da ubangiji ya akan ku id ja'ala fikum anbiya'a lokacin da ainihin wato ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'alakum mulukan kuma ya sanya masu mulki manya manyan mutane a cikin ku masu mulki sarakunan da Allah ya a cikin banu Isra'il Allah ne kadai ya san adadin su wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin Allah da kansa yace na ba ku abin da ban bawa da yawa daga cikin mutane ba da suke doron ƙasa annabi musa ya tunatar da su wannan ni'ima domin saboda tsabar ni'ima banu isra'ila ne allah fa yi musu girgije wanda yake musu inuwa inuwa yadda kika ga masallacin nan da inuwa in suna tafiya a dokar jeji sai kawai girgije ya sauko ƙasa ƙasa yana musu inuwa duk inda suka tsaya sai ya tsaya a gurin shi ma yana musu inuwa وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله مدوكاكين سركيتي وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى سيتي كلوا من طيباتكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تأسوا في الأرض مفسدين الله مدوكاكين سركيتي وظللنا عليكم الغمامة muka yi muku inuwa da girgije girgije jama'a in ba falala da daraja ba ya za a yi Allah ya sauko da girgije ya dinga ma inuwa alama ta nuna Allah ya girmama ka ya mutunta ka Allah ya maka inuwa da girgije Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna muka sauke muku almannu kunun zaki wato wani abu ne wanda yake malamai suna ce masa darba da Hausa yadda ka kunun zaki haka yake abu ne wanda yake da sanyi da zaƙi da kauri za ka sha shi ya riƙe maka ciki kuma zai kashe maka ƙishi shi ne wa zallana alaikumul gamama wa an zanna alaikumul manna wa salwa da kuma salwa wata tsuntsuwa ce namanta yana da zaƙi suka ce ya fi na zabuwa da kaza daɗi to Allah sai sauke musu soyayyensa da gashashensa da farfesunsa sannan kuma a yi musu inuwa da girgije sannan ga kunun zaƙi mai zaƙi da sanyi a cikin jeji haka za su zauna su ci su nak girgije musu inuwa su yi bacci sannan su tashi su gaba da tafiya yana bin su yana musu inuwa babu rana a kansu da Allah ya musu ni'ima ko bai musu ni'ima ba ya musu ni'ima amma tare da haka suka kangare wa Allah shine Allah yake tunatar da su annabi Musa yake tunatar da su ni'imar da ubangiji madaukakin sarki ya musu cewa ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku da ya sanya annabawa da yawa a cikinku ya sanya masu mulki da yawa a cikinku sannan ya ba ku abin da bai ba wa da yawa daga cikin al'umma ba sai ce to ga abu umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya tara su ne kafin ya gaya musu umarnin Allah sai ya fara yin shimfiɗa da nasiha ina fata an fahimta wanda wannan nasiha za ta sa zuciyarsu ta tausasu zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala su aikata abin da annabi Musa zai gaya musu na umarnin Allah shi yasa sai fara musu shimfiɗa cewa kar ku manta Allah ya muku ni'imomi kaza ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza to tunda Allah na ya muku kaza to ga wani umarni ya bayar a gaya muku to ku daure ku aikata wannan umarni shi ne ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa ya ku mutane na ku shiga wannan ƙasa wanda ainihin wato aka tsarkake ta ita ce baitul maqdis allati kataballahu lakum wanda Allah ya rubuta muku ma'ana ya wajabta muku shigarta wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya baya akan dugaduganku ita ce dai kofar nan da Allah ya faɗa musu cikin suratul baqara yace wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinina wadkhulul baba sujjadan ku shiga wannan kofa kuna masu durƙusawa kuna masu sunkuyawa an gane magana da kyau ku wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun in kun shiga ku ce Allah gafarta mana zunubanmu wa qulu hittatun Allah ya ce naghfir lakum khatayakum zamu kankare muku zunubanku da kusakuranku wa sanazidul muhsinina kuma zamu ƙara wa masu kyautatawa ni'imar duniya da lahira a cikin ku shine wannan kofa din da Allah yake faɗa a nan cewa su shige ta udkhulu ku shiga udkhulu al-ardh al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum kar ku dawo akan bayan ku ko akan digadigan ku fatan qalibu khasirina in kuka yadda kuka juyo ba ku shiga ba to lalle za ku juyo kuna asararru kuna tababbu ba ku samu alherin Allah na duniya da lahira ba qalu budar bakin su he suka ce ya Musa ya kai annabi Musa ka duba ka ga yadda suke kiran manzon Allah annabi Musa gaya ba ma ya nabiyallahi ko ya rasulallahi ko ko ya kalimullah wa kallama Allah Musa ta kalima babu gaya ya Musa kai Musa kai ka ce Musan anguwarsu ne ko kaninsu ne a cikin gida wannan dai yana daga cikin rashin mutunci da rashin albarka irin na banu Isra'il maimakon su ma bashi girma suna na girmamawa suna na mutuntawa su jingina masa falalar da Allah ya masa ta annabta da manzanci ya rasulallah ya nabiyallah ya kalimullah ina ya Musa suka ce ya kai Musa inna fiha qauman jabbarina a cikin wannan ƙasa akwai jabbarina mutane masu ƙarfi an gane magana da kyau ko kalmar jabbar tana ɗaukar ma'ana guda biyu suka ce ko dai ta ɗauki ma'anar mutumin da yake da ƙarfi yake da fawa yake da girman jiki da ƙarfi ko kuma ta ɗauki ma'anar wato mai zartar da abu yadda ya ga dama shi yasa ake jingina wannan suna zuwa ga Allah an gane magana da kyau ko daga cikin sunayen Allah akwai aljabbar wato wanda yake zartar da abu yadda yake so a tsarin da yake so ba wanda isa ya hana shi da kuma tana ɗaukar ma'anar mutumin da yake da ƙarfi wanda ba kowa ne ke iya tunkararsa ba to a cikin wannan ƙasa akwai mutane masu ƙarfin tsiya wa inna lan nadkhulaha lalle mu ba za mu shige ta ba hatta ya khruju minha sai idan sun fita ai ku dama so ake ku ne ku za ku je ku fitar da su to ta ina in sun sun fita kun shiga me amfanin shigar ku dama amfanin shigar shine ku je ku yaƙe su saboda ba mabiya Allah ba ne to malamai suna faɗi dangane da kisar waɗannan mutane suka ce mutane ne wanda har ma suka kawo wasu kissoshi wanda gaskiyar magana kissoshin ba su inganta ba cewa waɗannan yahudawa wakilansu guda goma sha biyu annabi musa sai ya ɗebe su sai ya ce to ku je ku yi mana leƙen asirin waɗannan mutane ku gane wannan irin ƙarfi suke da shi wannan irin fawa suke da shi wannan irin shiri suke da shi me suke ci me suke sha da yauhe suke bacci da yauhe suke farkawa me suke so me ba sa so menene lagonsu menene tattalinsu da tanadinsu duka annabi musa ya ce ku je ku mana wannan bincike ku je ku mana wannan rangadi ku dawo ku ba mu labari to shine da suka tashi suka shiga wannan ƙasa tun a bakin jeji kafin su shiga gari wani daga cikin mutanen ƙasar sai ya gansu sai ga wasu halittu yan ƙanana haka suna tafiya a doron ƙasa yadda ka san kamar kana tafiya ka ga kiyashi yana tafiya a ƙasa haka yake kallon su yace to wannan kuma wace irin halitta ne ga su su ma da kamar mutane amma ba mutane ba ga su da kafa irin namu da hanci da baki da komai amma kuma girman halittar su bai kai karon ko yatsan mu ba aka ce jakarsa ko kuma kwandansa na tsinkar tumatir ne ko menene aka ce sai ɗebe su goma sha biyun gaba ɗaya a hannu sai zuba su a kwando sai rataya a wuya kawai sai tafi da su gurin shugabansu ya je ce to ranka ya daɗe fa akwai matsala ya ce me ya faru ya ce wasu halitta ne na ɗebo na gansu a jeji yanzu na taho da su ne na kawo maka gansu amma suna muna tafiya na ji suna wasu maganganu alamun kamar an turo su ne su zo su gaya muke suna so su zo su yaƙe mu to shine sai ya kai su ya ce to ai ba matsala tunda har sun zo sun ga yadda girman mu yake da yanayin shirin mu sai su je su bawa wanda ya turo su labari idan sun ga za su iya ja da mu to su higo sun ga kuma mun fi karfin su to sai su hakura to fa shine ainihin wato aka turo su suka dawo gurin annabi Musa wannan kissar haka ta zo a cikin tafsirai da yawa amma magana mafi inganci wannan magana ba ta inganta ba kawai dai Allah ya ce wasu mutane ne masu ƙarfi Allah ya ce mutane ne kangararru Allah ya ce mutane ne waɗanda suke da fawa da ji da isa amma ya girman su yake yaya yanayin shirin su yaya yanayin jikin su wannan Allah kaɗai shine barwa kansa sani bai ba mu labari ba don haka ba za mu ɗorar da abin da ba mu sani ba wa ma shahidna illa bima alimna ko wa ma kunna lil ghaibi hafizina to shine yake cewa fa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha lalle mu ba za mu shiga wannan alƙarya da wannan gari na ainihin wato Qudus mu yaki waɗannan mutane ba fa in yakhruju minha idan sun fito fa inna dakhiluna to mu za mu shiga qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla alaihima to mutum biyu daga cikin waɗannan shugabanni guda goma sha biyu na yahudawa he suka ce suna daga cikin wanda allah ya musu ni'ima suka ce udkhulu alaihimul ba ku shiga wannan kofa ma'ana ku shiga wannan gari ku yaƙi waɗannan mutane fa idza dakhaltumuhu idan kun shiga fa innakum ghalibuna da izinin allah za ku yi nasara tunda dai allah ne ya ba ku umarnin ku shiga to lalle kuwa idan kun shiga za ku iya yin nasara a wannan yaƙi da za ku je wa alallahi fatawakkalu da Allah ya kamata ku dogara ba da wani ba kar ku ji cewa an ce mutane ne masu ƙarfi mutane ne jabberai mutane ne masu kayan yaƙi wannan ya razana ku ko ya firgita ku wannan ba zai firgita ku ba in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'minai ne da gaske kun yadda da Allah da manzancin annabi Musa to ku yadda ku shiga kar ku tsaya inda inda da tsoro da tashin hankali da firgici qalu ya musa ya suka sake cewa ya kai annabi musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha mun fa za mu shiga wannan gari ba har abada matukar mutanen nan suna cikin gari to magana ta fi muni da suka faɗa suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila da kai da ubangijinka ku je ku yaƙe su ka duba magana mafi muni Allah ya ce ka yi abu ka ce ka yi Allah zo ka yi mana ni ba zan yi ba wannan magana ta yi muni fadhhab wannan yana daga cikin shegantakar yahudu ai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu koyi da yahudawa ai ba banza ba da annabi ya ce duk wata ɗabi'a da duk wani hali da duk wani yanayi da duk wata alama da za ta ɗauki salo na yahudanci ba ruwanki da ita shiga karki irin ta yahudawa ko kiristoci sutura karki sanya irin na yahudawa ko kiristoci gashin kanki karki dinga fame karki dinga ƙarin gashi irin yadda yahudu da irin yadda nasara suke yi mu'amalarki ta yau da gobe karki irin ta yahudawa ai ba a banza ba mutanen banza ne na hakika la'anannun bayi ne ta kowace fuska ba su da albarka ko misali zarratu ba sa bin Allah ba sa bin manzan Allah ba sa da'a ga Allah kalmomi miyagu ba abinda ba su gaya wa Allah ba sun gaya wa Allah suka ce su 'ya'yansa ne kamar yadda makaranta a baya na hannu abna'ullahi wa ahibba'u mu 'ya'yan Allah ne mu ne wanda muka fi kowa san Allah kai suka ce ba ma wanda zai shiga aljanna ma sai su eh lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce tilka amaniyukum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai su Allah ya ce sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari Allah ya ce wannan burin su ne tilka amaniyukum wannan burin su ne kawai kawai idan mutum ya ga dama ya sha gwace ya markaro sai ya faɗa abin da ya ga dama ya ce to haka kawai sun shaci magana ne sun faɗa amma idan da gaske ne ƙul hatu burhanakum ku zo da dalili da hujja da ta nuna cewa ku ne kaɗai za ku shiga aljanna in kuntum sadiqina idan da gaske kuke yi an gane magana da kyau ku don haka wannan duka yana daga cikin gaza da maganganun ba yahudi suka ce yadullahi maghlula wa qalat al yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a lankwashe yake wai abin da suke nufi da wannan shine Allah marowaci ne yanzu dan Allah duk nan gurin akwai wanda bata suhur ba kowa ya yi suhur ko waye ba shi da Allah Allah ne yanzu marowaci zai ba mu abin da za mu ci yanzu ba kowace da sutura a jikinta ba ko akwai wanda ta zo nan tsirara babu ko waye ne ba mu sutura a jikinmu Allah yanzu marowaci zai ba mu sutura da za mu saka yanzu nan dukan mu lafiyar jiki ta sa muka zo nan inda ba mu da lafiya ba za mu iya zuwa ba ko waye ba mu lafiya Allah yanzu in Allah ya hana mu lafiya ko marowaci zai ba mu lafiya ba zai ba mu ba amma suka ce yadullahi maghlula hannun Allah a tankware yake a lankwashe yake a mankware yake gullat aidihim Allah ya ce na lankwashe hannayensu wa lu'inu bima qalu an tsine musu albarka saboda wannan furci da suka yi wa Allah Allah ya ce bal yadahu mabsutatani Allah ya ce hannayensa menene a shimfiɗe suke ko yunfiqu kaifa yasha'u yana ciyar da mutane yana agaza musu da tallafa musu yadda ya ga dama yadda ya so saboda haka a yahudu bakinsu ya saruwa wanka shi in ji bahaushe abinda suka faɗa ba haka yake ba dangane da ubangiji subhanahu wata'ala to wannan yana daga cikin kalmominsu suka ce hannun allah a tambare yake suka ce su 'ya'yan allah ne masoyan allah ne suka ce a'a su kaɗai za su higa aljanna banda kowa duk waɗannan kalmomi miyagu haka suka dinga faɗa to shine a nan ma suka ce inna lan nadkhulaha mu ba za mu shiga wannan gari ba ma damo fiha matukar waɗancan mutane jabberai suna ciki amma matsalar ba wani abu bane fa zahab anta wa rabbuka faqatila kai da ubangijinka ku je ku yake su Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da maganganun banza wanda za su fitar da mu daga addini ko kuma su saka ubangiji ya fusata akan mu fa zahab anta wa rabbuka ka tafi da kai da ubangijinka faqatila ku je ku yake su inna hahuna mu muna nan ƙa'iduna muna zaune ba inda za mu je muna nan a zaune ƙala rabbi to kaga shi ma sai ya ce to don haka dama annaba haka suke ko idan suka yi suka yi suka yi abu ya gagara shikenan sai su koma su kira Allah su kai masa kuka haka annabi nuhu da su yi wa mutanensa magana suka iyadda sai ce rabbi ya ubangiji inni maghlubun ni an jirinjaye ne fantasir Allah ka agaji addininka ko inni anni maghlubun an rinjaye ne fantasir ka taimaki addininka ya Allah na yi yayi na sun ki su yadda da ni don haka kai ne ka turo ni da wannan sako kai ka ɗauki matakin da kaga ya dace a kansu ba shi kenan ba wannan shine da haka sai ya ce rabbi ya ubangiji inni la amliku ni fa bana iya mallaka illa nafsi wa akhi face kaina da dan uwana haruna da ni da annabi harun mu kadai ne yanzu muka shawara wanda zamu iya tafiya mu je mu yakin nan mutanen nan na gaya musu saƙon ka sun iyadda fafurku bainana don haka allah kai mana wato firaku ka raba tsakaninmu wa bainal qaumil fasiqin da ko mutane fasikai mu ba ma so mu zauna da mutanen da kullum gaya maka bakar magana suke yi da wannan ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa idan za ka yi abota ko za ki kawanta ki yi kawance da matar da ko yarinyar da ba mutuniyar banza ba ce ba kalmominta ba su da muni wajen mu'amala da iyayenta da yan uwa da abokan arziki da ubangiji subhanahu wata'ala tana da addini tana kula da sallah da ibada karki kawance da wacce take ba Allah ne a zuciyarta ba saboda duk wani kawance da duk wani zama da duk wata tattaunawa da duk wani alaka a gobe kiyama idan ba ta tsoron Allah ba Allah sai ya watsa ta Allah ya ce al-akhilla wa al-ramma al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin Allah ya ce al'akhin la'u duk wata abota da duk wata ƙawanta ƙawance da duk wani tattaunawa da duk wata alaƙa wanda aka ƙulla ta a nan duniya tsakaninki da wata ba'aduhum li ba'adin shashin wannan ƙawancen da shahinsa aduwun a gobe kiyama maƙiyan juna ne illal muttaqina sai wanda suka haɗa abotarsu da alaƙarsu akan tsoron Allah duk wacce kika haɗa kai da ita kuke barna ƙawarki ce za ki fita daga gidanku ki je gidansu ki kira ta ku tafi gurin samari wataƙil ma ke kika koya mata wannan mummunan ɗabi'a ƙawarki ce ke kina matar aure ita ma tana matar aure amma ke kike zuwa ki ɗauke ta idan mijinki ya fita ko in ya baki damar zuwa anguwa ki je ki ja ta ku tafi gidan bokaye ko kuma ki ja ta ki tafi gurin tsohon saurayinki da ya neme ki a da kafin ki aure ana wannan mummunan ƙawancen ko ba a yi ana yi mata da yawa suna munafurtar Allah suna munafurtar manzan Allah suna munafurtar addini suna munafurtar musulunci to wallahi duk wani kawance da kika san an kulla kin kulla tsakaninki da yar uwarki kuna aikin da Allah baya so aikin da Allah bai yarda da shi ba aikin da Allah ya yi la'ana akan masu aikata shi gobe kiyama zaki zo kina tsine mata albarka ita ma tana tsine miki albarka haka Allah ya ce al-akhillau masu kawance masu alaka da juna ba'aduhum li ba'din shashin su da shashi ko ba'aduhum li ba'din aduwwun makiya ne illal muttaqina sai masu tsoron Allah saboda haka duk wanda zaki alaka da shi ki zamantakewa da ita ki mutunci da ita ya zamanto a bisa tsari na addini ba a bisa tsari na shegantakar duniya da kuma kangarewa Allah subhanahu wata'ala ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace anil mar'i la tas'al idan ka zo gari kar ka tambayi wane ne mutum wasal an qarinihi ka tambayi waye abokinsa ka tambayi waye abokinsa domin ranar tashin alkiyama ana ramma dan adam zai ciza yatsa wa yawma ya'addu zalim wa yawma ya'addu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai cize yatsansa ya kulu ya laitani sai ce ya kai tona ittakhadtu ma'ar rasuli sabila na riki tafarki na riki tafarkin kangara dangane da menene manzo dangane tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wailata laitani ya kai tona ya abun kukana lam attakhid fulanan khalila ina ba ban riki wanta a matsayin kawa ba ina ma ban riƙi wani a matsayin aboki ba lam attakhid fulanin khalila Allah ya ce zai ce laqad adallani anil dhikri hakika ya batar da ni dangane da ambaton Allah da biyayya ga Allah da da'a ga Allah ba da ibja'ani bayan bayani ya zo min dalla dalla amma wance ta saka ni muka kangare wa Allah wance ta zamanto abokiyar kawance ce yanzu yau yan mata da yawa sun mai da ƙawayen barna su ne abokan tattaunawa su sama da iyayen da suka haife su idan dai wannan ƙawar ta ta munafukar Allah wanda take zuwa ta jata akan aikin sabo ta ce mata za su je guri kaza yau ko za su yi abu kaza yau wallahi duk duniya ba wanda ya sai hana su zuwa wannan gurin da uwarta da ubanta da yayunta da kannanta da kowa bai isa ya hana ta ba haka wasu mata suka ɗauki kansu wannan tafarkin Allah da kuka kangarewa da wannan tsarin addinin da kuka watsar da rikici da kuke da iyayenku da batarnakar da ke tsakaninku da mazajenku da rashin haƙurin bin Allah da rashin addini da rashin shigar musulunci da watsar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wallahi shine ya saka ku cikin duk bala'o'in da yau kuke fama da su shi ya saka ku cikin wannan wallahi duk yarinyar da ta dawo ta nutsu duk yarinyar da ta kame kanta duk matar auren ta zama matar mutunci ta zama auren ne damuwarta zaman gidan mijin ne matsalarta shi take so ta yi babban ajanda ta ya za a yi alaƙa ta ƙara kyautatuwa tsakaninta da mai gidanta ba ta saba wa Allah ba ta munafurtar mijinta ba ta munafurtar iyayenta duk wata dokar Allah tana ƙoƙari wajen kiyayewa duk abin da Allah ya ɗora mata na doka tana ƙoƙarin aikatawa abin da Allah ya hana ta tana ƙoƙarin hannuwa tana kiyaye mutuncin kanta da mutuncin aurenta da mutuncin mijinta da mutuncin addininta duk matar da ta dora wa kanta irin wannan halaye masu kyau wallahi ba za ta yi rayuwa mai kunci ba wallahi ba za ta yi rayuwa mai kunci ba za ta yi rayuwa mai daɗi za ta yi rayuwa mai kyau kuma Allah zai kiyaye ta daga dukkanin wasu bala'o'i yasa ki je ki gani sai ki ga cewa ke kin zama kangararriya fadararriya kullun kina kan hanya tafiya gidajen banza da ayyukan banza da hayaniyar banza kin zama munafuka mai hada guri da hada wato mata da mazajen su fada ki shiga gidan waccan ki gulma ki je gidan waccan ki zagi waccan ki je gurin waccan ki faɗi magana mara daɗi akan wancan ki je gidan ku ki faɗi mummunan aiki na mijinki ba ki da rufin asiri tsakaninki da mai gidanki dangane da zamantakewa mai kyau kuma sannan ki ɗauka cewa za ki zauna lafiya wallahi ba za ki zauna lafiya ba za ki ta fama da matsaloli ne ki ta turo takardar addu'o'i Allah ba zai karba ba saboda layin da kika biyo na rayuwarki ba layi ne da Allah zai zaune da ke lafiya ba ba layi bane da Allah zai zaune da ke lafiya layi ne da zaki ta fama da tashin hankali da matsala saboda haka dolen ki in kina so ki zauna lafiya wallahi sai kin canza waɗannan miyagun halayen naki sai kin zama tsatsiya sai kin zama mai haƙuri dangane da abin da ya shafi mu'amalar addini da mu'amalar zamantakewa wannan ita ce ka'idar rayuwa ita ce ka'idar zamantakewa wannan ne zai sa sai Allah ya miki albarka ya zaunar da ke lafiya ya kuma saka ki cikin jin daɗi da walwala domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'a duk mutumin da ya kauda kai daga abin da muke karanta masa na wahayi ya kauda kai daga duk sunnar da muke karanta masa ta manzo ya kauda kai daga dukkanin biyayyar da muka ce yayi Allah ya ce wallahi sai yayi kuncin rayuwa a wannan duniyar fa inna lahu ma'ishatan banka zai yi kuncin rayuwa a wannan duniyar amma duk mutumin da ya rike Allah ya rike addini ya rike musulunci sai ki gabata da kuɗi mijinta yana fama amma wallahi tana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ta nutsu ta samu kwanciyar hankali ta zauna lafiya amma fa kin fita wadata kin fita makekin gida freezer ki kullum a makare da kayan zaki kullum kitchen ɗinki babu kalar abincin da babu sai wanda kika ga dama zaki ɗiba ki dafa amma wallahi ba ki da kwanciyar hankali saboda kin ki bi mijin kin ki bi Allah kin ki kyautata rayuwa mai kyau saboda haka duk wanda za ku yi alaka da shi ku yi alaka da shi alaka mai kyau in ba haka ba gobe kiyama wallahi sai kun la'anci juna tsakanin ke da shi ko ke da ita yasa annabi Musa da ya ga mutanen nan mutanen banza ne kalmomin su ba su da daɗi maganganun su dangane da ubangiji suna da muni sai ya ga zama da su da min hulɗa da su da tafiya tare da su zai zama masa matsala sai annabi Musa ya ce to ya Allah da ni da dan uwana ne kadai yanzu muke bin ka sauran mutanen nan sun ki da haka fa furuq bainana wa bainal qaumin fasiqina kai badala da kan da garki tsakanina da fasikan nan kada mu hada layi da su Allah ka zo ka kama mu da laifin su wanda mu ba mu muka aikata ba da haka Allah ka higa tsakaninmu da su an gani ƙala sai Allah ya ce to fa inna ha muharramatan alaihim muharramatun alaihim mun haramta musu shiga wannan to anan malamai suka ce muharrama taharimi ne haramtawa ne ba wai na shar'iyya ba haramtawa ne na luga bi ma'ana mun hana su shiga wannan gari arba'ina sanatan za su buƙaci shiga garin ma'ana Allah zai kimsa musu son shiga garin sannan kuma ya batar da su garin su kasa gane ina garin yake shine malamai tafsiri suka faɗa tun da suka ce Allah da annabi Musa su je su yaƙin sai Allah ya ce to zan saka musu son shiga garin kuma in hana su shiga garin ma'ana zuciyarsu za ta dawo tana son shiga amma kuma za su je su nemi garin su rasa ina yake ana ina fata an fahimci magana fa innaha muharramatun alaihim na haramta musu higa garin a kansu arba'ina sanatan tsawon shekara arba'in yatihuna fil ardi suna tafa gauniya a doron kasa suna neman ina baitul maqdis yake a wata ruwaya aka ce sanda suka zo kusa da katangar shiga garin sai suka sake juyawa suka ce ba nan bane tsawon shekara arba'in suna yawo suna neman ina baitul maqdis shekara arba'in wasa ne jama'a a nan fa kafin a samu ɗan shekara arba'in sai an yi da gaske ban san alarama ba eh alarama ya ce daga ɗan fa arba'in an gane maganar da kyau ko ma'ana shekaru masu yawa suna yawo har aka haifi mutum har ya girma har ya mutu su suna can suna yawon neman garin baitul maqdis ba su samu wannan azaba ce tun daga nan duniya Allah ya musu ina fata akwai yanzu magana arba'ina sanatan yatihuna fil ardi Allah ya ce fala ta'asa alal qaumil fasiqina kar ka sake damuwa kar ka sake jin bakin ciki dangane da mutane azzalumai an gane magana da kyau ko kar ya dame ka kar ka ji wani kunci ko bakin ciki dangane da waɗannan mutane azzalumai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah rama sai Allah ya ce mai a gaba واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين bayan da Allah madaukakin sarki ya gama da waɗannan mutane da kissar yadda ta ƙare tsakaninsu da annabi Musa dangane da rashin bin Allah da suka yi da kuma ƙin shiga baitul maqdis Allah sai rufe wannan shafi ma'ana Allah madaukakin sarki ya dakatar da labarin anan sai kuma ya karkata zuwa ga labarin ‘ya'yan annaba Adam na farko da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a samar da su da kuma yadda su ma suka kare tsakaninsa da uwansa Allah ya ce watul alaihim na ba abnai adama ko ka ba su labarin labarin ƴaƴan annaba adam guda biyu bil haqqi da gaskiya labari na gaskiya don ya ce na hanna qussu alayka ahsar al qasas ko bima auhayna ilayka hadha al qur'an mu muke baka kissohi mafi kyau ma'ana mafi gaskiyar kissa kenan ko da yake a ainihin wato abinda muka yi maka wahayi na wannan alkur'ani ko da yake kafin zuwan sa da baka san waɗannan labarbaru ba wa in kunta min qablihi la min al-ghafilina shine yake cewa a id qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wata sadaka in aka ce qurban ana nufin wani abin da mutum zai yi don neman yardar Allah subhanahu wata'ala a wata fassara malamai suka ce ɗayan ya yi wata sadaka ne sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ɗayan kuma ya yi ainihin wato noma ne sai ya bawa Allah sai Allah ya ƙi karɓar abin abinda su a wancan zamani yadda ake yi mutum ya gane cewa Allah ya karbi ibadarsa ko sadakarsa idan ya fitar da sadakar ba gurin wani zai kai ba zuwa zai ya ajiye ta a wani fili to alamun Allah ya karbi wannan sadakar shine wuta ta sako ta menene ta cinye shi idan wuta ta sako ta cinye to alamu ya nuna Allah ya karbi wannan sadakar to ɗaya daga cikin su sai ya ɗauki kuɗi kayan dukiya sai ya je ya ainihin wato saka a bakin gari a wani fili sai wuta ta zo ta cinye kuɗin alamun Allah ya karba ɗayan kuma sai ya ɗebi kayan noma na hatsi ya je ya zuba shi kuma sai ba abin da ya taɓa sai ya nuna kalamun Allah bai karɓi wannan sadakar tashi ba wannan wannan ne alamar da ake gane an karɓa ko ba a karɓa ba shine fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar sai aka karɓi na ɗaya ba a karɓi na ɗayan ba kala to sai hasada ta kama wancan shi kuma kun san haka rayuwa take yasa annabi adam ƴaƴansa suka fara hasada yasa dan adam ba zai daina hasada ba har duniya ta nabi kawai sai dai a yi ta addu'a Allah ya rage wa mutum hasada in Allah ya jarrabi mutum da hasada a zuciyar shi wallahi tallahi ba zai taba menene ba barin ta ba tsabaragen hasada wani wani alheri yake masa amma shi kuma yana mar hasada shi ni'imar da Allah ya yi masa bai hana shi ba amma shi kuma bai daina mara hasada ba tare da cewa fa ita kyauta da sadaka da agazawa da tallafawa tana ne tana rage guguwar hasada a zuciya amma tare da hakan wani wannan ƙara mara hasada take yanzu misali wani zai ɗauki kyauta ya bawa wani shi a ƙa'ida wanda ya ɗauki kyauta ya bayar ba daidai ba ne zai gaya wasu ko ba haka bane ba daidai bane zai gaya wasu domin idan ya je ya faɗa na farko ana tsorace masa kada ya da shigo ciki na biyu kuma kada ya tozarta wanda ya ba wannan abu to amma shi wanda aka bawa kuma yana daga cikin karamci shine ya je ya gaya wa wanda ya san suna tare da wani da Allah ku taya ni godiya a gurin wani fa domin ya yi min abu kaza ana fata an fahimta to sai ya ga idan ya ya faɗa mutane cewa ai wane ya mar kaza ko ta faɗa mutane cewa ai wanta ta mata kaza ai girma da mutuncin wannan mutumin da ya masa wannan kyauta zai karu a gurin wanda ya gaya wa haka ne sai ta ki faɗa ko ya ki faɗa saboda hassada saboda kar mutuncin wanda ya masa wannan alherin ya karu a idan mutane jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wannan duka yana daga cikin alamu na hassada mutum ya zamanto gashi abu yana gani karar abu ne mai kyau amma sai gagara aikata saboda tunanin idan ya yi abin zai karawa wani daraja zai karawa na kima zai karawa na martaba don haka ba zai yi ba ko ta ƙi saboda tunanin wani abu makabancin wannan misali kina tare da mijinki ko biyu ne a gurin mijinki ɗaya daga cikin ku sai ta wani alheri to abin da ya kamata idan ita bata faɗa wa mijin ta yi wani abin alheri ba ki ya kamata ki je ki faɗa masa ce wancan ko wallahi ka ga kai mata godiya wallahi ita ne ta yi mana kaza ta yi mana kaza a gidan nan amma saboda hassada tunanin kar soyayya ta karu a cikin zuciyar mijin kar mutuncin ta karu a cikin zuciyar mijin kin san ita ta yi wani abin alheri a gidan amma ba za ki faɗa ba haka ne ko ba haka ba ta inda za ki ƙara gane kina da hassada inda kuma za ta samu wani kuskure ta aikata wani abu mummuna za ki je ki faɗa ko ba za ki je ki faɗa ba da gudu za ta je ta faɗa wannan alama ce ta hassada ba kya santa da alheri ba kya santa da mutunci ba kya santa da samun mutunci da girma a gurin Allah da gurin mijinki to wannan alama ce ta hassada amma idan ba ki da hassada ya kamata yadda idan ta yi laifi za ki iya kai kuka ki ce an yi ba daidai ba to ya kamata kuma in ta yi abin alheri ki je ki faɗa ki ce wancan yau ta mana abin alheri ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza to shine a nan ɗan annaba adam sai hassada ta kama shi hassada suka ce ta kasu kashe uku akwai wacce tafi muni ita ce tawalli zawalin ni'am anil ghayb mutum ya tamanni zawalin ni'am ni'am anil anil ghayb wato mutum ya dinga fatan wato wata ni'ima da Allah ya yi wani ta gushe ko da fashi ba zai samu ba wannan ita ce tafi kowace muni na biyu ita ce kai fatan ni'imar da Allah ya yi wani ya kwato ta ya kawo maka ita ya karbe daga hannunsa kai ya baka idan kyau ne Allah ya yi wani kana hasara da shi kana cin ina ma kai ne mai wannan kyawun ba shi ba idan dukiya Allah ya ba wani kina jin ina ma ta kwace dukiyar a kwace dukiyar ke a baki idan ilimi ne haka idan wani gida ne mai kyau idan wata mota ce duk ko menene kina fatar ki samu wannan ni'imar ita ta kwace a kwace daga hannunta to wannan alama ce ta hasada kuma wannan ita ce hasada mataki na biyu wanda ba ta da ainihin wato muni kamar ta farkon ta uku wanda malamai suka ce ita ce mai dama dama wanda kusan ma shari'a ba ta faɗa a kanta ba shine irin kalan ni'imar da Allah ya yi wa wani Allah ka bar masa ni'imar sa ya ci gaba da morewa amma ni ma ka bani irin wannan ni'imar da ka bashi kin ga wannan hasada ce amma ba ta da muni dan baki fatan gushewar na mai ita ba haka ne sannan ke kina fatar irin wannan ni'imar Allah ke ma ya baki to sai manzan Allah ya ce la hasada illa fi ithnaini ba a hasada wanda shari'a ta yadda da ita in ba a gurare guda biyu ba ya ce na farko mutum Allah ya ba shi dukiya ya zamanto kullum yana ciyar da addinin Allah da ita yana taimakon bayan Allah da ita yana agazawa gajeyu da ita na fata kuna fahimtar magana to sai ki ce Allah ni ma ina so wannan dukiyar da ka bawa wanci take ta wannan hidima ko ka ba wa ne yake ta wannan hidima Allah ne ma ka bani irin wannan dukiyar domin na je ne hidimar addini da taimakon jama'a da ita annabi ya ce wannan hasadar daidai ce shari'a ta yarda da ita an gane magana da kyau ko hasada ta biyu ya ce da kuma mutumin da Allah ya ba shi ilimi ko hikima mutum ne mai basira Allah ya ba shi ilimi ko Allah ya ba shi karatu ko Allah ya ba shi wata irin tunani mai kyau in ya zo yana magana yana karantar da jama'a ko yana rera karatun alkur'ani sai ki ji kina fatan ina ma ke ce wannan mai karatu ina ma ke ce mai wannan hikimomi da wannan basira ina ma ke ce mai irin wannan dabarbaru da hikimomi da iya isar da sako ke ma ki samu damar isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ki samu hanyar karantar da jama'a manzon Allah ya ce to wannan hasadar ita ma babu illa tattare da ita don haka shi yasa aka samu da yawa daga cikin malamai wani daga cikin malamai ya je ya yi sha ruwan zamzam ya ce ya Allah irin ilimin da ka ba wa imamu zahabi na hadisi Allah ni ma ka bani kuma sai ya samu ya ce da ya san zai samu da ya ce Allah ya bahi na sama da imamu zahabi ne to amma sai ya tsaya iya nasa sai ya zama da shi da imamu zahabi ba a san wa ya bi wani karatun hadisi an gane magana da kyau ko shine al-imamu ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya musu rahama baki daya ya ce da ya san zai samu amsa wannan addu'ar da ya roƙi Allah ya bahi nasarar da imamu zahabi din ma gaba ɗaya an gane magana da kyau ku to saboda haka babu laifi ki ga wani mutum da wata ni'ima ta ilimi ko ta basira ko ta sanin ya kamata ki roƙi Allah maɗaukakin sarki ya miki irin wannan ni'imar in dai ba kina nufin shi Allah ya kwata tasa ba to wannan hasarar ba laifi ba ce to shine hasada sai ta kama ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam ɗin nan budar bakinsa sai ya ce la'aqatulan naka tunda har ni ne sadaka ba a karba ba kai kai sadaka aka karba wallahi sai na kashe ka shine kisan farko da aka fara yi a duniya ya sa manzan Allah cikin hadisi ingantacce ya ce ba wani kisa da za a yi a doron ƙasar nan face ɗan annaba adam da ya kashe ɗan uwansa nan yana da kaso na zunubin wannan kisan da aka yi a duniya tun da shi da ya sunnanta kisa haka manzan Allah ya ce li'annahu sannal qatla domin shi ya sunnanta kashe mutane a duniya kisan farko da aka fara yi kenan yasa lokacin ma da ya kashe dan uwa da ke ba a taba yin kisa ba sai rasa ya zai yi da gawa saboda ba san yadda ake da gawa ba idan an kashe ta a lokacin mutuwa ta farko da Allah ya fara yi bayan halittar annabi Adam ita ce mutuwar wannan an gane magana da kyau ko lokaci ya kure wannan kissa tana da tsantsayi kuma tana da fa'idoji a cikinta za mu tsaye da ita a nan gobe idan mun zo za mu tashi kanta za mu ji me ya faru tsakanin dan annaba adam da dan annaba adam din nan domin wasu malamai suna cewa ma abin da yasa ya kashe shi dama ana idan annaba adam ya haifi yaya ana haifar da namiji da mace ne sai a sake haihuwar namiji da mace to idan suka girma sai a ɗauki kanwar wannan sai a haɗa ta da yayan wannan aure shari'ar ta yadda a lokacin kanwar wannan kuma sai a ɗauko ta sai a haɗa ta da yayan wannan aure to shi wannan sai ce a'a shi ba za a haɗa shi da kanwar wannan ba shi kanwarsa da aka haife su tare ita zai aura sai aka ce a'a ba haka Allah ya ce ai ba Allah ya ce ka auri kanwar wannan shi kuma wannan ya auri kanwar ka sai ya ce a'a annabi adam ya ce to kai zan bi ko dokar Allah zan bi ya ce dokar Allah ya ce to don haka in za ka auri kanwar wannan ka aura in ba za ka aura ba ni dai ba zan aura maka kanwar ka ba sai ce shi kenan sai zuciya ya tafi shine daga baya sai zo sai ya kashe wannan din yasa malamai suka ce a kan mace ma aka fara kisa ga kunan duk da zumbura zumbura da kwayo a kan ku aka fara kashe mutane Allah za mu zo da za mu ji kisar goban Allah ya kai mu yadda abin ya faru Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته